إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ta'ala da ya sake hada mu a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Usman bin Affan domin gabatar da karatun Alkur'ani mai girma wanda yau muna 22 ga wannan wata mai albarka wata ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda kuma hakan ya dace da daya ga watan hudu shekara ta 2024 aje mun tsaya ƙarshen aya ta 50 a cikin wannan sura mai albarka suratul furqan yau za mu tashi farkon aya ta 51 fadin Allah ta'ala walau shi ina da basna fi kulli qaryatin nadira wala tudil kafirina wajahidu bihi jihadan kabira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
Allah ta'ala yace walau shi na da mun ga dama labasna fi kulli qaryatin nadira Allah yace a kowane gari sai mu aika da manzo ko annabi wanda zai gargade su amma Allah ta'ala bai ga dama yin haka ba tare da cewa yana da ikon yin haka da garuruwa da mutanen garuruwa wanda suka fi yawa mutanen su suka fi yawa a ce kowane gari Allah ta'ala ya aika manzo ba zai gagare Allah ba amma hikima ce ta ubangiji Allah ta'ala sai ya aika kowane annabi zuwa ga al'umma idan aka ce al'umma ta duki kalmar kasashe da dama amma annabi su da daya a ƙasa daya garuruwa da dama za ka samu amma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da Allah ta'ala ya bambanta shi da sauran annabawa kuma ya fifita shi a kai shine Allah ta'ala ya aiko shi ne zuwa ga mutane gabaki ɗayan su da aljanu gabaki ɗaya sabanin sauran annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi daga cikin yana zana wasu abubuwa da Allah ta'ala yayi masa na falala yake cewa kana nabiyyu ba'athu ila qaumi khassa wa bu'ithu ila nasi amma yace duk wani annabi da ka sani ana aika shi ne zuwa ga mutanen shi kadai amma ni a aika ni ne zuwa ga mutane gabaki daya a wata riwayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa bu'ithu ila al-ahmar wal abyad ila al-ahmar wal aswad wa buistu ila al-ahmar wal aswad Allah ta'ala ya aiki ni ne zuwa ga jajayen fata da kuma bakakin mutane bi ma'ana kowa da kowa ne Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada yace ala kusura la farqa li arabiyyin ala al-ajami wala li ajamiyyin ala al-arabi illa bi taqwa ألا لا فرق للأبيض على الأسود ولا للأسود على الأبيض إلا بالتقوى كلكم من آدم وآدم من تراب dukkaninku daga annabi adam kuke kuma annabi adam daga ƙasa Allah ta'ala ya halicce shi babu mace da tsinkanin balarabe da wanda ba balarabe ba shi wanda yake balarabe ne bai yi wanda ba balarabe komai ba sai da tsoron Allah sannan in ka ga wani mutum ya fi balarabe daraja to tsoron Allah ya fi balarabe shi ma balarabe in ka ga ya ɗara wanda ba shi ba tsoron Allah ya fi shi ba larabcin ba ne tsoron Allah ko kuma ba zama ba ajami ba ne tsoron Allah domin asalin balarabe da wanda ba shi ba dukkanin su tushen su guda ɗaya ne shi ne annabi adam alaihi salam Allah ta hana ke ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa lalle muka halice ku daga wani namiji guda ɗaya da wata mata guda daya shine annabi adam alayhi salam da kuma matar shawwa sai Allah ta'ala yake waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku zaman ku jama'a jama'a dangi daban-daban kabilu daban-daban yare daban-daban ba dan komai ba ni ta'arafu sai da ku san junan amma waye ba ba cikin wannan Allah ta'ala yake inna akramakum indallahi atqakum mafi daraja a cikin ku shine wanda yake kowa tsoron Allah to shine Allah ta'ala yake gari anan ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi shi daya a cikin wannan al'umma mutanen ta da aljanun daga baki daya amma ba wai dan Allah ta'ala ba zai iya aiko annabawa jira ba Allah ta'ala ta yi walau shi ina da mun ga dama da ba suna fi kulli karyatin nazira sai mu aika kowace wani gari ya zama su suna da annabin shi to amma kuma inda za a yi haka sai zama kowane gari suna da shari'ar su daban wanda ta sha bamban da sauran su kuma mutane suna da bukatar cakuduwa da juna suna da bukatar su yi mu'amala da junansu yan wani gari suna bukatar su je wani gari domin su saro kaya yan nan ma suna bukatar su je wani gari domin su saro su zo nan domin su sari kaya wani yana bukatar ya je wani garin ya yi aure yan wani garin suna bukatar su zo wani garin su ma su yi aure idan annabawan suka zama su daban-daban shari'a suka zama su daban-daban da shari'a wa za a yi ina ba zan fahimta alhali kuma addini guda ɗaya ne shi kuma musulunci domin ya nuna ma cewa baya da iyaka ta yare baya da iyaka ta ƙasa in kana zaune a ƙasar ku sai kai bulaguro inda ka je can raka'a hudu ake a azar ya haka baro gari ku ake shi doka guda ɗaya ce shi ne Allah ta'ala ya ce walau shi ina da ba su na fi kulli karyatin nabira Allah ta'ala bai aika wa kowane gari annabi ba amma ya ko aika wa kowace al'umma annabi Allah ta'ala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa shirbi qawm idan aka ce umma shine wasu jama'a da suka zauna a wani yanki na wuri a wani lokaci kayyadadde sune al'umma guda daya idan ka doka mutanen annabi Isa alayhi salam duk wanda ya rayu a wannan lokacin sunan shi kalkashin wannan al'umma su mutanen Bani Isra'ila da suka zauna a zamanin annabi Isa sune mutanen annabi Isa amma Bani Isra'ila da suka zauna zamanin annabi Musa ba mutanen annabi Musa bane sabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saban da suka zauna tare da shi ya rasu ya bar su mutane shi tabi'ai da suka zo al'umma shi tabi'u tabi'ina da suka zo baya al'umma shi har musulmi na karshen duniya da zai zo na karshe duka al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam fala tuti'il kafirina kada ka yi biyayya ga kafirai akan shawarwari da suke baka na asaba wa Allah wajahirhum bi jihadin kabira Allah ta'ala yake ka yake su da shi babban yaki jihadi shine gwagwarmaya da kuma yaki Allah ta rake kai jihadi da shi babban jihadi me yake nufi da shi kenan zamiri malamin suka ce shi alqur'ani Abdullahi da Abbas yace wajahidhum bihi ay wajahidhum bil qur'an jihadan kabira babban jihadi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin da yake cikin sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna jihadi kala uku Annabi tijahidul mushrikeena bi alsinatikum wa amwalikum wa anfusikum ku yaƙi mushrikai da harshen ku bi mana ku kira su zuwa ga addinin Allah shine jihadi da kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai da shekara 15 yana jihadi da harshe da kuma jihadi da dukiya kafin ya doki kan sakali ko takobi ko bashi ayyaki shi domin da wannan ake fara jihadin harshe shine za a kira mutane me Allah yake so su sani menene Allah ta'ala baya so domin su sani kuma su bari shine Allah ta'ala yake babban jihadi shi ne jihadi da mutum zai da alkur'ani malamai suka ce shi ne bayyana abin da alkur'ani ya kusa da kuma yin aiki da shi da kuma yada abubuwan da alkur'ani ya zo da shi shi ne wa jahilin duhun bi jihadin kabira jihadi na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai shi ne jihadi da dukiya sanya kuɗi domin a yi aikin allah taimakon gajiyayyu taimakon marasa ƙarfi taimakon danginka wannan shi kashi jihadi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa anfusikum ku yaƙi mushrikai da gangan jikin kaga kenan kai tsaye a yau idan aka kalmar jihadi abinda yake zuwa akan mutane shine jihadi da za a ɗauki makami ko kan sakali ko wani abu tabbat jihadi amma shine mataki na uku a addinin musulunci jihadi na farko shine jihadi da za a yi halshi jihadi na biyu shine jihadi da dukiya domin ba a zuwa yaƙi dole sai an tare da makaman da za a yi yaƙi ana da buƙatar dukiya da za a sai wannan makaman ana da buƙatar guzurin da za a tanda domin wannan jihadi na uku wancan shi sai wani hadisin kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muhajir man hajara ma na Allahu anhu ne ne hijira na gaskiya shine mutumin da ya kaurace wa abinda Allah ta'ala baya so wanda ya hijira daga gari kaza zuwa gari kaza hijira yi amma wanda ya fi shine wanda ya kaurace wa abinda Allah baya so zuwa ga abinda Allah yake so in ka kaura daga wani gari ka koma wani gari amma kuma ballar da kake baka daina ba baka hijira ba domin hijira tana da muhimmanci a addinin musulunci shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hijratu tajibu ma qablaha abinda mutum ya yi kafin ya yi hijira domin ɗaukaka addinin Allah ya tashi daga wani gari zuwa wani gari daga ya ƙauran nan Allah ta'ala ya yafe min zunuban da suka wuce baya ina ma za mu fahimta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu yutimmu ma qablahu wala tuqil kafirin kada kai biyayya ga kafirai me ake nufi da biyayya ga kafirai shine kafirai suna zuwa su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sassafta a wa'azin da yake yi ya daina taɓa gumakansu su ma za su daina taɓa addinin shi wani wurin masu kace mishi muna so bana ka aje bautar Allah mu bauta wa kuma kanmu kaga kai din mu ko mu ma alƙawarin baɗi gabaki ɗayan mu za mu bar bautar buwa kanmu a so a bauta wa kuma shi da Allah ta'ala ce waddu law tudhinu fayudhinu sun so ka ha'inci Allah wai su ma su ha'inci almudahana irin wannan rufa rufa akan sabon Allah Allah ta'ala ce karfe daga ƙarshe su kawo abubuwa da dama wani lokaci su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-igra kokarin rudar shi da wani abu na duniya haka suka samu Abu Talib baban Aliyu kenan ammi annabi sallallahu alaihi wasallam bakon shi suka isko shi suka ce da shi wannan yaron naka da yake da'awa zuwa ga musulunci in dukiya ce yake so ya gaya mana za mu tara kuɗi mu bashi ya zamanto shi ne aglawa ibn mafi wadata cikin mu idan ko mulki yake so za mu ba shi mulki a ce shi ne sarki a garin nan mu dai abinda ba ma so ya daina taɓa wannan gumakan nan idan kuma aure yake so ya duba dukkanin iyan da suke maka wadda ta mushi za mu aura mushi idan kuma yana fama da taɓin hankali ne to ya gai za mu kashe kuɗinmu ko nawa ne mu samu mushi magani abu talib da ya ji wannan magana sai ta dukuza ina zuwa sai ya tura aka kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana zuwa sai ya ce ma wannan mutumin da ya zo tare da sauran jama'a ya ce ku maimaita abin da kuka gaya domin ya ji daga bakin ku suka maimaita wa annabi sallallahu alaihi wasallam in kuɗi kake so za mu tara ma kafi kowa kuɗi in mulki ne za mu naɗa ka kai da shi kai ne sarkin maka idan kuma aure kake so ga yi diyar wace ce kake so za mu aura ma kyauta idan kuma kana fama da taɓin hankali ne to ka gaya mana mu nema maka magani ko nawa ne za mu kashi ba damuwa mu bace annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce duk ba wannan bane ba kuɗi na zo nema ba ba mulki nake nema ba ba aure nake nema ba kuma alhamdulillah Allah bai dora mun abu ba ba zan ce ya dora mun lafiya ta rabu to me zaka iya ce a addini ne nake yadawa kuma aikin Allah nake sai suka tashi kace to Abu Talib muna ga mu wannan ko dai dina ko kuma mu doki matakin za mu doka kan shi suka tashi ta fita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bada ya kai dan uwana taimakawa kanka ka taimaka mun ka sassauta wa kanka ka sassauta mun guma kan nan nasu me zai hana ka ja baki kai shiru ka kyale annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi law wada ushamsa ala yamini wal qamara ala shimali annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma taraktu hadha al-amra hatta uhlaka bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace da za su dora rana a hannuna na hagu su dora wata a hannuna na dama su dora wata rana a hannuna na dama wata a hannuna na hagu akan inji da wannan abu yace wallahi ba zan dira ki sai dai rasa raina akan wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru da ya daga kan shi ya fuskanci cewa Abu Talib ya kakata zuwa gare shi kuma shi kadai ne wanda yake taimaka mai a cikin wannan tafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya zubar da hawaye yanda ya ga damuwar da abu talib yake shi sai ya jawo shi ya dafa kafada annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ibn akhi tashi ka je kai fasda bi amrika tashi ka je ka ka bayyana addu'awarka kaga yawan sanan da suka zo din lalle ban ji dadin abin da suka faɗa ba amma ina tabbatar ma wallahi ba su sassa ba ka ba sai lokacin da na kwanta cikin kabari yace wallahi lan yasilu ilayka bi jam'i hatta wasada bi turabi yafina yace na ran sai Allah duk yawan sunan ba su sassaba ka ba ka je kai da'awar ka sai lokacin da aka bani matashin kai da ƙasa me yake nufi kenan shiga kabari sai lokacin da shiga kabari in ka ga wani abu ya taba ka to shine Allah ta'ala ce fala tuzi kafirin kada kai wa kafirai biyayya akan abin da suke nema na cewa yau abota wa kuma kansu gobe abota wa Allah karkai wajahidhum bi jihadin kabira Allah ta'ala yace kai jihadi da alqur'ani babban jihadi bi ma'ana ka yake su da alqur'ani hujjojin da alqur'ani yazo da shi domin alqur'ani ne zai zo da magana da sai dai mutum ya bakin shi shiru dan ba wani ba'i ba'i sai ya ta in ma ka ce baka yarda akwai Allah ko ka yarda cewa akwai Allah amma ba shi halitta ko kuma ka ce akwai Allah amma baka yarda shi kamata abota to sai alqur'ani ma tambayoyin da abubuwa za a zana ma wanda rayuwarka ba ta yiwa sai su kuma dole ka ga cewa Allah ya yi su bismillah
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا Allah ta'ala ya yi ana bayani akan wasu haƙa'i kauniya wasu abubuwa da suke faruwa a sararin duniya wanda Allah kada yake da ikon yin su kuma suna nuna ikon Allah da kudurarsa da kuma cancanta shi kada ya kamata abotawa domin ire-iren wannan abubuwan shi kada yake yin su Allah yake wa huwa allazi marjal harai Allah ta'ala shine ya hada koguna guda biyu a wuri daya haza azmun furatu wannan mai daɗi ne tsananin daɗi ma'ana ruwa ne mai daɗi da za a iya sha shine azmun furat wa haza milhun hujaj wannan kuma mai zarfi ne mai tsananin zarfi kuka ce gishiri shine ruwan teku Allah ce waje alabai da kuma barzakhan Allah ya sanya shamaki tsakankanin mai zaki ruwan ruwan nan mai mai kyau ko mai dadi da kuma wanda ke mai gishiri waje alabai da kuma barzakhan wa hijran mahjura Allah ta'ala ya sanya kariya wanda take kare wannan ya haɗu da wannan da wannan shamakin da wannan kariyar duk wani abu ne wanda idon dan adam bai sai ganshi ba Allah da ya halici abin ne kadai ganshi za ka zo ka isko kogi guda biyu suna tafiya a wata ayar sai Allah ce marajal bahraini yaltaqiya sai ce ne bainahuma barzakhun la yabriya koguna ne guda biyu suka zo suka hade a wuri daya wannan ruwan kogi ne wannan kuma ruwan teku ruwan kogi kowa ya san gishiri gare shi baya shayuwa ruwan teku afwan gishiri gare shi baya shayuwa wannan kuma ruwa ne wanda yake rafo shi kuma yana shayuwa suka zo suka haɗe a wuri ɗaya in ka zo ka isko su ga suna a haɗe suna tahiya wannan bai shiga cikin wannan ba wannan bai shiga cikin wannan ba wa ya haɗa wannan wa ya hana wannan ya shiga nan wannan ma ya shiga wannan shine Allah wanda yau in kai ne zaka ɗauko ka zo ka haɗa to sai ya baka mamaki akwai kasashen da koguna guda biyu ke da kuɗi wannan ruwan shi yana shayuwa wannan kuma gishiri gare shi abinda zai ba ku mamaki shi hatta da kifin da aka kama a wannan kogin ɗanɗanin shi ya sha bamban da wanda aka kama a wannan alhali kuma rami ke suke tafiya in ka ɗauki kifin wannan wurin inda ke akwai gishiri ka sa shi can inda ba gishiri kai tsaye zai komo da wannan nan allah ya halice shi kuma nan yake so ya rayu ka duba fa wuri ɗaya ba magana ya kauce ya dawo nan in ma kai ka ɗauke shi da kanka masu kamun kifi suna magana akan za ka kama kifi daga nan ka maito shi nan in dai ka sake shi ba a ɗaure ki ba zai gangara ya komo nan inda Allah ta'ala ya ajiye shi nan sannan wannan kifin da ake kama a wannan bangaren in suka zo dafa shi su yan garin da yake ruwan ya cikin wani gari ne in suka zo sai sun tambaye ka kifin wannan ruwa ne in ka gaya musu to sun san adadin gishirin da za su sa mata wani gishiri za a samu domin akwai wanda gishiri kaɗan yake bukata akwai wanda kuma sai an sa gishiri da yawa in ba haka ba zai ci ba wancan kuma mai gishiri a jikin shi in ka sa mai gishiri da yawa ba zai ci ba waye wannan in ba Allah akwai abubuwa da dama da Allah ta'ala yake nuna wa dan adam a matsayin shi na aya a gare shi ya iya gano iko Allah cewa inna Allah ala kulli shay'in yau in aka tashi kashe mutum ya ke za ka yanci an ba wani guba ko ya sha guba kuma maciji in ya sari mutum in ba gyaran Allah ba aka ɗauki mataki na gaugawa aka yi mishi allura ko aka janye wannan dai mi zai bi ba mutuwa zai amma sai shi ga maciji dai ne a jikin shi a cikin shi kuma yake rayuwa ko ba abin da ya mishi kuma shi kanshi macijin ba in dan uwan shi maciji ya sare shi ya sa bai dage sai kashe shi na ci dai bai kashe shi ba amma kuma wani sai zo kashe shi duka wannan mai wannan shi ne Allah ta'ala shi Allah ta'ala ce wa huwa allazi marajal bahrain Allah shine ya hada koguna guda biyu a wuri daya haza azmun turatu wannan ruwan shi mai daɗin sha ne wa haza milhun ujaji wani ko mai zartsi ne mai gishiri ne baya shayuwa wa ja'ala bainahuma barzakhan Allah ya sanya iyaka shamaki tsakanin su wanda ido baya kai ba katanga aka yi ba ba komai aka yi ba ga sunan a haɗe kana gani amma kuma sun kasa gamuwa wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura da kuma kariya mai kare wancan ya haɗu da wannan ba mai yin wannan sai Allah sai Allah ta'ala yake kuma daga cikin ikon Allah wa huwa allazi khalaqa min al-ba'i bashara Allah ta'ala shine ya halicci mutum daga ruwa me ake nufi da ruwa ruwan sinadarin da namiji da kiyamaci idan suka hadu a cikin mahaifa sai su iya zamantowa ne sai su juye su zama jini ana nan bayan kwana 40 sai su koma tsoka ana nan tafiya tana tafiya har ya zamanto wannan tsokar Allah ta'ala ya lullube shi kashi ya wuto daga cikin shi an lullube shi har a hutu a kusa mai dare shi ne wani da ya halaka min alma'i basharan sai Allah ke bayan mutum ya zo duniya fa ja'alahu nasaban aiza nasabi Allah ta'ala ya sanya shi zaman to ma'aboci dangantaka wasira kuma Allah ta'ala ya sanya shi zaman to ma'abota ma'abocin sarautaka wa kana rabbuka qadira ubangijinka mai iko da aka zo daga an ayyaru yana zuwa duniya da dangin shi na akwai wanda ta ayye shi kuma akwai dangin ta ita ma shine nasaba akwai uban da ya age shi shi ma kuma akwai dangin shi akwai dangin shi na mahaifi akwai dangin shi na mahaifiya shine faja'alahu nasaban sai Allah ta'ala ke tafiya tana tafiya zai girma har ya kai inda zai aure sannan sai ya je wani gida ya auro sai ya zama to wasihira ya zama to yana da sarakuntaka ya je gidan wasu ya auro su ma wa'annan yan gidan suna ganin cewa wannan wani bangare ne na gidan tare cewa zuwa ya ɗauki nasu amma suna ganin ya riga ya zama ɗaukosu wane ne ɗan adam tun yana cikin cikin uwa bai san kowa ba ya zo san dangi shi sannan kuma har ya ƙaro daga wata anguwa duk wannan aikin Allah ne Allah ya ce wa kana rabbuka qadira Allah ta'ala ya kasance mai iko ya kan komai hikima ta ubangiji mutane suna da buƙatar su samu abokanan rayuwa abokanan hulɗa wanda zaka ga wani abokinka a yau kana mu'amala da shi irin mu'amalar da kake wa yayanka ko kaninka saboda tsabar amana da take tsinkani da a ce musulunci ya taƙaita aure ne a cikin gida ɗaya gidan wani a nan kawai za a rinka aure bai halatta wani je wani gida ya auro ba ko ɗan ƙabila ka za kai je wannan sai zaman to abinda zai biyo baya daga ce wannan ƙabila wata za ta iya karewa sannan mu'amala da za ta yi faɗaɗa ba za ta yi faɗi ba saboda ni saboda kun kuntace kanku a gidanku kare kuma ta hikima ta ubangiji sai ya zamanto a yau hatta da likitoci suna magana akan cewa idan ai zamanto mutane a dangin su kaɗai suke aure to in ya zama akwai wata cuta tsakanin wani da wani ƴaƴan da za a haifa sai cutar nan ke tasiri akan su sama da ake wani wuri ya je aure sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun fahimci haka sai suke kulla alaƙa ta dangantaka kuma wannan auren annabi suka koya sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce cikin hikimar auren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akwai wani littafi mai suna zawjati rasul sallallahu alaihi wasallam yayi bayani dalla dalla yake al-mu'arifun malaman tarihi sun gama binciken su gabaki daya sai suka kasa gano wa menene sa Khalid bin Walid ya musulunta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna saifullah takobin Allah suka gama binciken su gabaki daya menene sanadiyar musulmin da Khalid bin Walid daga ƙarshe sai suka ga cewa aure wani aure annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ji ya aure kuzin din shi to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure wannan wanda take matsayin ɗan uwashi to shi kuma ba zai yi yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wani wanda yake bin annabi shi kuma jarumi ne bai iya zama sai ya yi yaƙi to me zai biyo baya sai ya canza ɓangare domin ya yaƙi akwai abubuwa da dama amma malamai suka ce wannan abin shi ya fi ɗaukar hankalin halibin wani shi ne cewa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya aure a gidansu ashe ƙiyayyarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko adawarsu ba adawa ba ce ta mutum da mutum domin dai shi ya mutu ba a mai auren dole shi ya zo cikinsu ya aura inda yana da adawa da su ba zai aura ba wannan ya sa shi ya tsaya ke ta tunani ke to wannan ya kawata da bincike ne ne ne shi har hakan ya kai shi zuwa ga zuwa ga musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure ummuna aisha ya sayi na abubakar a matsayin shi ne babban abokin sayi na abubakar sai ya aura ga abokantaka ga annabtaka suke tsakanin su sannan kuma sai zaman to an samu sarakuntaka tsakanin su sannan mutum na biyu a wannan al'umma wani ne sayyidina Umar bayan sayyidina Abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake auro Hafsa ya sayyidina Umar ya kawo shi kuma Usman da Affan shi yazo ya auri diyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulsum ya auri Ruqayya wa'annan guda biyu duka sayyidina Umar ya aura a gidan wa gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam An- sayyidina Usman ya aura sai ta rasu wasu malamai suka ce umu kulsum ce sannan ya sake auren ruqayya ita ma ta rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kana indana thalitha la zawwajnaka annabi yace da muna da ta uku da mun aure maka dan Allah wannan me yake nuna wa jin dadin zama da shi koko abin da yake nuna wa kenan mutum yana iya zuwa a sai ba san mutumin banza ne a aura mishi daga baya halin shi ya bayyana bayan ta riga ta zauna tare da shi har ma an riga an aihu daya biyu uku sai a rinka cewa sai dai kawowa ne a mai addu'a Allah shi ne shi amma kalma mai take nufi da mun san haka ki da bamu aure shi idan suka rabu galiban in dai ba ƴaƴa ke da kai ba da wuya a mai da wannan auren domin dama ba sa jin daɗin auren to yanzu me ya biyo baya rasuwa sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko wata ya sake aure mishi ita ma ana nan ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce na ɗayan halin shi bai bayyana ba annabi ai halin shi bai bayyana ko nabiyun ma aka aura mu ita ma ta rasu annabi ce da muna da ta uku da mun aura maka kun so na ba zai ba ku mamaki da Allah ta'ala yake al-aqilla yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin masoya juna dukkanin su a gobe kiyama in dai ba soyayya ba ce aka gina ta dan Allah to sai an tashi suna adawa da junan su sai masu tsoron Allah domin sun gina soyayya su ko kaunan junan su dan Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wata dangantaka a gobe kiyama za ta yanke in banda dangantaka gidana gida Annabi kenan sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yana khalifa yana khalifa dubi shekarun shi amma kuma yaje ya ce yana son zai auri ummu kulsum kun san wace ummu kulsum a cikin iyan sayyidina ali iyan fatima akwai wata wadda ake kira suna ummu kulsum sai ya zo ya auri ummu kulsum da shekarun shi ya je yake yana son zai aure ta suka ce ya amiral mu'minina wannan yarinya ce ka nemi wata ba zaura mana ka aura ko ta mai shekaru amma wannan mai zaka yi da ita sai sai na umar yake sani ne ba ku ba yake muna wuri da ni da wani da wani da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk wata dangantaka za ta yanki a gobe kiyama in ban da dangantakan gidan shi yace ni ina da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ga hanyar nabi shi ne musulmi yace kuma ina so in ƙara samun dangantaka cewa ni ma ina daga cikin sirkan shi ya wuriwa ya wuri mu kulsu ba bukatar shi aurenta ba a dan tanawa dan tana jikar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri yarwa sai ya sayyidina Umar sai gashi kuma shi sayyidina Umar ya dawo ya auriwa jikar annabi sallallahu alaihi wasallam a wani bangare daban domin ta halatta auren shi domin ba iya bace kai tsaye gaba aiki sallallahu alaihi wasallam bismillah
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا Allah ta'ala ya ce wa ya'buduna su kafirai suna bautawa min dunillahi wasu wadanda ba Allah ba ma la yanfa'uhum abinda zai ba zai amfane su ba idan sun bauta mishi wala yadurruhum kuma ba zai cutar da su ba idan sun saba mishi wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira kafiri ya kasance mai taimaka ma shedan ne akan yaƙar ubangiji shi Allah ta'ala yana bayani akan kasawar gumaka cewa gumakan nan duk wanda ya bauta musu ba sa iya amfani da shi ko ko da ya musu biyayya sabanin Allah in ka bi shi zai amfani ka duniya da jahannam wala yadurruhum sanan gumakan nan da suke bauta ba sa iya cutar da su sabanin shi Allah ta'ala idan ka saba mushi yana da ikon da zai iya azabtar da kai tun a nan gidan duniya kafin a duniya to Allah ta'ala ce wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira zahira ay mu'ina kafir ya kasance yana taimaka ma iblis wurin saba wa Allah bi ma'ana idan aka zo ana neman a yi sabo to kafirai sun fi kowa amsa kira idan aka ce a saba wa Allah sama da sama da mai lalacewa shi shi sabannar da ake a garuruwan arna ba a yi ta garuruwan musulmi saboda ko ba komai a wani nau'i na kunya shi kuma arna duk wannan bai dame shi ba domin babu wani aibi babu lalacewa da take yin kafirci a yau akwai abin da musulmi ba zai yi ba duk lalacewa shi wani zaman shi a gari ne zai hana shi wani abokane ne za su hana shi wani kuma musulunci shi ne duk da yana sako amma musulunci ba zai bar shi damar ne ba yanzu idan ka doka akwai wani abu da arna suke na rishin tunani wanda ba za ka taɓa samun musulmi ya yi shi ba duk lalacewa shi kuma duk yadda ya sha bariki ba zai wannan sai ya zama arni yana da dangin uwa yana da dangin uba kuma yana da dukiya mai yawa ba zai taimaka musu ba sannan in ya tashi rasuwa kuma sai ya je justice sai a yi takarda cewa wannan dukiyar tashi da baki daya ya bar ta ne a matsayin gado ga karen gidan shi yanzu akwai ƙungiyoyin da suke kulawa da dukiyoyin da karnuka suka gada a matsayin wasiya yanzu duk wannan dangin na uwa babu wani shi dangin na na uba babu wani shi amma wannan karar akwai kungiyoyin da za su ƙarshi wannan dukiyar su rika kulawa da shi duk abin da aka san yana bukata sai a yi sai a nemo ƙwararren likita na ɓangaren dabbobi a rinka mai salar mai tsada domin ya rika kulawa da wannan karar saboda ya gani kuɗi dan Allah akwai musulmi da zai lalace wani wallahi babu kai ko ya ce ai ba mai ko cewa ya yi takardar ya yi kai ba alƙalin da zai sami hannu ba ba alƙalin da zai sami hannu tunda yana gama rasuwa ma in bai ce ko za a yi konsili fari ya rushe wancan magana amma su tun da shi ya tsara ba ruwansu da wannan kuma a yau arne ne za ka ga baban shi in ya tsuwa ba wai ya rasu ba in ya tsuwa akwai gidan gajiyayyu da zai ɗauke shi zai kai shi a anniversary din shi a a yi baban ɗaya ga watan september da duk wani ɗaya ga watan september zai sai fulawa fular kenan da wasu ƴan kayayyaki sai je can da mutu shi sai tsaya sai je sai ba shi shigen idan aka zo sabo shekara ya kai in aka zo anniversary din shi ya kai in aka zo lokaci ya je kai shi amma musulunci cewa yi in ya tsufa muddin ba yana da aure ko na ba haka ba ɗauko shi kawo shi wurin ka Allah bai ce kamar shi can ba Allah ta yi wa wasainal insana bi walidayhi ihsana sai ce in ma ya buluganna indaka in ma ya buluganna indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma sai ce fala taqul lahumu ufin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima idan tsufa ya riske su indaka a inda kake a wurinka daga tsoho ya tsoho da kuci daga kauye ka maido shi duk yadda yake so wani lokaci kuma ana samun matsala sai a kawo shi birnin a zo a zauna da shi ya ce an killace shi ana samun irin wannan ko a garin na ko bawa Allah ne doko mahaifin shi daga kawai ya zo kawo shi gida ne kyakkyawan gida da faɗi gida mai faɗi da komi da komi amma da yake bai saba zama ba in gari ya waye bayan ya karya sai doki buta shi da komi da komi sai je can bakin gari sai je ne kasa wata itaciya sai zauna sai dai akai mai abincin ranar can sannan kuma illa asa sai sai gangaro ya dawo gashi kaga wannan Allah ba zai kama shi da laifi ba ina ba zan fahimta amma menene ba a so shi ne a ce yana cikin wahala ta kyale shi kuma baka yi kokarin kawo shi ba amma in shi ya kiya to wannan kuma sai ka kokarin yi mai insani a ilimi amma sabani shi wanda ba musulmi ba yana ta to shi Allah ta'ala ya ce wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira shi arne mai taimaka ma iblis ne akan wurin saba wa ubangiji domin duk kirarin da yi ko kuma kururuwa da ya zai amsa mishi domin a saba wa Allah sabani shi musulmi wanda ba haka yake ba musulmi وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا Allah ta'ala ce wa ma arsalnaka ba mu aika ka ba ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan al'umma illa mubashiran ba ce zan ka zaman to mai albishi da gida aljanna ga duk wanda ya bi Allah wa nadiran ko mai gargadi da wuta da gidan wuta ga duk wanda ya saba Allah ulka ce da su ma as'alukum alaihi min ajr bana neman wani lada a wurin ku alaihi saboda wa'azin da nake muku ko kuma kiran ku zuwa ga musulunci in mutum zai musulunta ba sai ya biya ba kudinka ka rike kudinka illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila sai dai wanda ya so ya samu ta kyakkyawar hanya da za ta kai shi zuwa ga Allah to yana iya amfani da dukiyar shi domin neman matsayi a wurin Allah fadin Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira ba mu aika ka ba face domin ka zama mai albishi da gidan aljanna ko mai gargadi da wuta dukkan wani aiki da mutum zai yi sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wani sakamako za a samu ko na kirki ko na banza yanzu sallah idan ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa sallar da mutum zai yi a cikin jin ta fi sallar da bawa zai yi shi daya da daraja 25 kaga sallar da zai shi dai ita kanta ka sani matsayin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wata sallah da mutum zai farilla ko nafila in dai ya kai goshin shi kasa sai Allah ta'ala ya kankare mai zunubi kuma sai Allah ya dauka dare da shi a wurin Allah akalla kowace sallah mutum zai tana da raka'a haka ne in dai ba wutiri bane banda wutiri duk sallar da zaka yi akalla ta raka'a nawa raka'a biyu raka'a biyu sujada nawa ce kudu ina as tahiyyatul masjid kadai ka shigo masallaci kafin ayi sallah sai kai tahiyyatul masjid sai ka zauna a kowanne sujada da zaka kai goshin ka kasa sai Allah ya kankare ma zunubi kuma sai ya doka kaladan ka mubashiran kenan mu albishir annabi yake maka sannan tasowa daga gidanka zuwa masallaci in a kafa ka taho annabi yace duk taka wanda zaka yi da kafa ka ta dama sai Allah ya doka ka daraja ka sai ya rubuta ma ladan duk taka wanda zaka yi da kafa ka hagu sai Allah ta'ala ya kankare ma zunubi shi yasa babu wani aikin alheri da mutum zai faci annabi yana mai albishir da lada da zai samu ko kuma albishir da gidan aljanna akwai aikin da bawa zai za a ce baya da adadin lada aljanna ce kawai misalin ayyuka guda uku wani Allah ne zai jarabe ka ba ma aikin ka bane aikin ka ya biyo bayan jarabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da Allah ta'ala ya jarabe shi ya rasa idanun shi guda biyu bi mana ya makabce kenan ko sai ya yarda cewa jarrabawa ce Allah ya kawo mishi yayi hakuri bai ce wani mai tsafi ko wani abu ba Allah ta'ala a hadisul qudsi yace ba ni da sakamakon da zan baki sai aljanna ba yana da lada kaza bane ba za a kankare mai zunubi kaza bane Allah yake ban tanadi wani lada da zan bashi ba sai aljanna shi yasa har a cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sabu akwai wanda yake makahu sannan mutumin da Allah ta'ala ya jarabe shi da ciwon farfadiya musa farfadiya ko wanda yake bige mutum to in mutum Allah ya jarabe shi da wannan ciwo yayi hakuri cewa Allah ne ya jarabe shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ma baya da wani sakamako sai gidan aljanna a matsayin shi nawa a matsayin shi na musulmi wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalin shi hadisi Abdullahi ibn Abbas suna zaune sai ga ma wani tabi'i yace ka taba ganin na aljanna yace ina ga sahabbai sai ce a ba hakan ke ba wanda annabi yace mata yar aljanna ce ita yace a sai annabi sallallahu sai shi abdullahi ba sai ce ka ga wacce matar baka mace ce baka yar habashi yace ka ga wacce matar baka yace yace a gaban mu ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata albishi da gidan aljanna sai ce ma abdullahi ba sai ya akai annabi mata albishi da gidan aljanna ta ce ta zo ta isko annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya ma'aikin Allah ina fama da farfadiya roƙa mini Allah ta'ala ya warkar da ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi'ti da'awtu laki wa in shi'ti sabartu falakal janna in kin so annabi ce zan miki addu'a bi ma'ana zaki warke kenan ko in kuma kin so ki haƙuri da rikin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ce makomanki sai ta ce ya rasulullah nayi hakuri ba sai amina addu'ar in warke ba lakin ya atakashshir haka kalmar ta fara ta ce ya ma'aikin Allah in farfadiyar ta same ni ina faduwa kafafina suna barin jikina ina jin tsoron in zama fitina ga mutane sai ta ce ud'ullaha li Allah atakashshir roƙa mini Allah ko da farfadiyar ta same ni ya zama to tufafina ba zai bar jikina ba sai annabi ya daga hannun shi roƙi Allah sai ya zama tun daga wannan lokacin lokacin da farfajiyar take bige ta bai daina yana samunta amma kuma da yana samunta tufafinta a jikinta ba wani abu da zai bayyana a jikinta kaga jarrabawa ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata abishi da ni a gidan aljanna shine wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira albishi da gidan aljanna sannan akwai sahabin da ya zo wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan mutumin da ana mishi aihuwa ɗin suna mutuwa ana mai aihuwa ɗin suna mutuwa ya kawo kukan shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwar ƴaƴa aikin ka ne ko aikin Allah ne aikin Allah ne amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi babu wani mutum daga cikin musulmai namiji ne ko mace wanda 'ya'yan shi guda biyu za su rasu kafin balaga yayi haƙuri cewa Allah ne ya bashi kuma Allah ne ya amsa annabi ce fati sai su zama to su ne za su cece shi a gobe kiyama dan Allah aiwa ta yi kuma dai ba ta yi to annabi sallallahu alaihi wasallam abuwa da dama yake wa mutane albishir da su na ayyukan alheri sai ce kuma wa nazira kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne akwai aikin da mutum zai kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya aike kaza aikin shi ya lalace misali daga cikin aikin da mutane su gani a sauki sallar la'asar mutum da gangan ya bar sallar la'asar bai yi da ba har rana ta fada aikin shi na ran nan gaba ki ko azumi yake daidai yake da wanda ya sha ruwa a karfe goma na rana annabi ce man taraka salatal asr faqad habita amalu duk wanda ya bar sallar asar da gangan har lokacin ta ya wuce bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin shi na ran da ya rushe to shine Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira mubashir yana yin albishir domin ya kwadaitar da mutane zuwa ga abin da yake wurin Allah wa nadhira sanakun mai gargadi ne da mutane su kaucewa abin da Allah ta'ala baya so sai Allah ta'ala ya ce ga yawo mutane da kake kiran zuwa ga musulunci suna ja da baya qul ma as'alukum alayhi ajr ba na neman wani lada ko sakamako akan akan musulunci nan da nake kiran ku cewa sai an biya a musulunta ko kuma duk wanda zai yi sallah sai ya biya babu illa man sha'a ai laki man sha'a duk wanda ya ga dama an yi takhira ila rabbihi sabila ya sa dukiyar shi yayi abin da zai samu matsayi a wurin Allah wannan yana yi ka musulunta kai sadaka ka musulunta ka huta zakka ka musulunta kai wannan duk wannan ba abin da zai kare Annabi sallallahu alaihi wasallam kanka ne kaiwa sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi abubuwa da dukiyarsu bayan saukar wannan aya daga cikin su akwai wa Usman bin Affan wani bai hude ne aka samu yake da wata rijiya da yake hana kowa ya sha ruwa sai ya biya daga ƙarshe musulmai cewa ba ka yi imani da Allah Muhammad ba a ma sai da ba da kudin ka ba sai da ba amma wanda ba bai hude ba shi kuma in ya biya kudin shi zaki zai sha in wanda ba musulmi ba afwan in ya biya zai sha amma musulmi da kudin shi ba a halashi da Allah ya nuna ma cewa ya gudu tuba ba tafiya sai tafiya wannan bai gudun wata rana sai bukata ta kama shi yana so zai sai da wannan rijiyar domin rijiya ce aka yi ta a wani wuri ruwan ta yana da daɗi sosai ana gai sai an yi kaza sai an yi kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari cewa wannan bai gudun yana so zai sai da wannan rijiyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai wa zai zai sai wannan rijiyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace walahu janna na labuce ne sai ya shiga aljanna sai ya aka ki magana ta guri kenan ko kaga illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila usman da afan ya tashi cikin dare ya je samu wannan bai hudu yace na ji labari kana so zaka sai da wannan rijiyar zaka yace yi haka yace amma ina so san kai waye domin talassama kamar ya yi rawan yadda ba za ka gane wani gishi ba sai ce dole in san wazan sai da mariya usman dafan sai warware wannan rawan sai ce a usman ne kai ne ka zo ce alhali akwai kudin da ya sa ma mutane a kawo ba a kawo wannan kudin ba da ya ga usman dafan ya san ne ne musulmi ne kenan sai da ya ninka mushi linkin ba linki kudin nan abin da ya kamata misali abin da za a sai da jika goma sai ka ce ma mutum ya kawo jika sama allinka ko ba linka ba allinka ana gaya ma usman hafan ya ce wannan ne kudin eh yake kasar haka ba ma saida sai ce to ba mu tsara turo yaro a shi bai taya ba ya ce a ba wani magana yaro mu je da kai suka je usman hafan ya wuce wannan kudin gaba ki ba shi yana zuwa ya suwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah an sai rijiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tashi ya ce Usman bin Affan ya tsaya ma kanshi matsayi a wurin Allah. Da haka daga yau kowa ya ga sha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yau mu kuma da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya je sha ruwa kyauta. Ba riki ya sada samu ba? Yanzu sadar ta musulmi kenan. A da kowa zai sha da kuɗi banda musulmi to yanzu abin ya zama na musulmi kowa ya je da musulmin da wanda ba musulmi ba kowa ya je shi. domin a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wani abu da yake da hanta danya in ka taimake shi sai Allah ta'ala ya baka lada akwai wani abu da ake yi a da a ƙauye mutane su ba san me hikimar yin shi ba amma su kakanni sun sani ko ba sani ba amma dai yana da sani a addini har aka ɗauko wani karin magana ake faɗa game da wannan cewa albarkacin kaza menene kadan kare ya sha ruwa a kasko ko to a yau- a da sai kaga mutane sai su ajiye ruwa sai su rinka zuba ruwa wani kasko kadan kare zo ya sha wane ne zo ya sha duk kadan garin da ya sha ruwa duk tsuntsun da ya sha ruwa lada mutum zai samu a da ana yin wannan kuma har yanzu a kauye ana yi kuma a kasashen larabawa saboda tsabar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi afdalu sadaka sadaka mafi falala annabi ce suku yalma shayar da ruwa yanzu larabawa sun tsallake yin rijiya a garuruwa mutum zai je tsakiyar daji ya tona kurashi ya yi mushi installation na fano solar a saki ruwa ya rinka zuwa ba don komai saboda dabbobin daji su zo su sha domin in sun sha su ma zai samu lada a wurin Allah addinin musulunci ya zo da wannan kaga sa dukiyarka ka sayi ne ka samu gidan aljanna amma ba wai ba ka yin sallah sai ka biya ba ba ka musulunta sai ka biya ba a yi wannan sai dai kusa abin da ya baka mamaki wallahi na taɓa gamuwa da wani mutum ɗan angola muka haɗu da shi karatu a sudan yake cewa shi lokacin da zai musulunta yana magana cewa kuɗin da ya bada bai kasa da kuɗin saniya ɗaya ba kafin a musulunta da shi sai da biya ya musulunta kuma duk ba na aka tsaya ba kamar yadda wasu ke cewa in malami ya lalace ya fi cirar kura ba wanda ya musuluntar da shi duk wanda ya musulunta shi kenan amma wallahi mutum zai iya zuwa aikata alfasha ta zina a matsayin shi na musulmi idan ya zo za a koya mai abu biyu ya je ya yi wankan jaraba sannan kuma akwai sadakar da zai kawo a roƙa mai gafara a wurin Allah da Allah wannan ba bude kofar na bace kenan in dai ka tada da kudin addu'a me zaka yi sai muke ji abin da ya ga dama wanda kuma wannan kushe ka babu kuskure jahilci ne yake biyowa baya ko kuma sun zuciya sannan kalmar illa an illa an yasha illa man sha an yattakhidha ila rabbi sabila musaki dawowa ga Usman ta Affan za a je yakin Tabuk Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin tsari yana da sirri a rayuwa in za a je yaki annabi bai taba gaya masu habai za mu je yaki wuri kaza ba zai ce za a je yaki kowa ya tanadi guzuri haka yake gaya masu kawai a zo a tsara za mu ɗauki makami kaza za a yi kaza amma ina za a annabi sallallahu alaihi wasallam baya bai domin me yasa a garin madina ne aka fara yaki ku lura ita kuma madina tana ɗauke da yahudu tana ɗauke da nasara tana ɗauke da munafikai kenan za a iya samun ni labari ya iya fita sai annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ya zamna ya tsara baya gaya musu sannan in zai je gabas sai ya arewa sai ya yi nisa sannan sai ya jiyo sai kama hanya banda yaki dai shine yakin tabuk za a yi shi ana cikin matsala babu kuɗi babu kaza babu kaza ba kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai tana damuna abinda ake bukata domin yin wannan yakin wa rabbul janna Usman da Affan shi kadai ya tanadi raƙumi ɗari ta da guzurin mutum ɗari ta da doki ɗari ɗaya da guzurin mutum ɗari ya ce kowa ya hau a kama hanya sun kama hanya suna tafiya ma'aiki ya tsaya ya kalli wannan ya ce ma zarra usman wa fa'al ba duk laifin da usman zai yi wa Allah bayan wannan alherin da zai ba zai hana shiga aljanna mahallu shayi shine ne ya sayi aljanna da dukiyar shi bi mana yayi abin da zai shiga aljanna amma ba wai kuɗi ya doka ya ba ba aiki ba ko kuma kuɗi ya doka ya bada dan ya musulunta kul ma as'alukum alayhi min ajr mahallu shayi kenan kenan kuɗi bai da amfani yana da amfani illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila sai dai wanda ya ga dama ya aikin alheri a cikin musulunci taimakawa masu karamin karfi gajiyayyu danginka taimakon addini idan ka haka matsayi ne kake nema ka saya ma kanka a wurin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani musulmi da zai sadaka da dukiya ta halal kuma yi ta dan Allah face sai Allah ta'ala ya amshi wannan dukiyar ya rika kulawa da ita kamar yadda ɗayan ku yake dokar dabba mai rama ya kiwata ta sai ta girma ya saida ko yanka haka Allah ta'ala yake amsa dukiyar mutum da ya bada fi sabilillahi ya rinka haɓaka ta sai ta kai girman dutse Uhud sai ya ɗauko ta sai kara akan ayyukan shi domin ya mai hisabi a gobe kiyama mahallu shahidi dukiya tana da tasiri amma ba ita take kusantar da mutum zuwa ga Allah ba sai idan ya sa ta ya aikin Allah shi yasa Allah ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ba wai kawai dan kana mai kudi bane sai ka zama kana da kusanci a kana da kudi ka taimaki bayan Allah ka taimaki addinin Allah wannan taimakon sai sa ka zama babba a wurin Allah ina ba ta mu fahimta bismillah
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا Allah ta'ala ya ce wa tawakkala ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa wa sabbih bihamdihi kai tasbihi da kuma godiya ga Allah wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira Allah ta'ala ya isa a matsayin masani kuma kwararre game da zunuban bayin shi babu wani laifi da bawa zai yi ko kowa bai gane shi ba face sai Allah ya gane shi sai Allah ta'ala ya bude ayar ya ce wa tawakkala ala al-hayy alladhi la yamut bai ce wa tawakkal ala Allah ba. sai ba da siffofin Allah wanda shi kaɗai siffanta da wannan siffa wa tawakkal alal hayy allazi la yamut ka dogara ga rayayyen da baya mutuwa shine wa shine Allah duk wanda zaka dogara da shi an taɓa yin lokacin da babu shi kuma wallahi sai an yi lokacin da babu shi amma Allah ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ta'ala shine na farkon da baya da farko shine na ƙarshen da ba ƙarshen sa shi sa daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce Allahumma antal awwalu fa laysa qabla shay wa antal akhir wa laysa ba'daka shay wa antal zahiru fa laysa fawqaka shay wa antal batin wa laysa dunaka shay duk wannan kirari ne ake wa Allah ta'ala wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi duk wanda zaka dogara da shi wanda ba Allah ba to ka kama wanda yana da farko yana da ƙarshe sannan kuma bai isa yi maka abin da fi karfin shi ba shi ba nawa ne likitoci za a auna an gama an san wannan ba irin ciwon da ake warkewa bane sai a ce to an mai magani ku je ku rinka bashi wannan kuma a je a ci gaba da addu'a ko kuma a je a ce ku je ku yi na gida na gargajiya ana yin na gida a warki amma wani lokaci likita ba zai buɗe baki ba ma ya ce maka wannan ba zai tashi ba zai gama wannan duk yanda aka yi zai ce za a yi magani kuma kuma ku ci gaba da addu'a ko ga magani ka za ku ba shi je ci gaba da sha in maganin ya kare sai ku sake dawowa ya san da wuya ya tsallake shi amma kuma in Allah ta'ala ya kaddare ya tsallake sai tsallake shi shi yasa amma shi Allah ta'ala shi kadai shine wanda in ka dogara da shi babu lokacin da yake barci babu shi ba inda Allah ta'ala iko shi baya babu inda jin shi baya kai bukatunka na zuci ma wanda baka ga kowa ba Allah ya sani wannan dogaro ga Allah abu biyu ne sidqu i'timadil qalbi ala Allah ma al asl bil asbab shar'iyya gaskiyar riko da dogaro da Allah da kuma mutum ya riko da abubuwan da shari'a ta yarda a yi riko da shi misali za ka yi barci a gidanka sai ka shiga sai ka ce bismillah sai ka sa kurushe sai ka ribe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk gidan da ko dakin da ko kwanan da za a rike shi aka yi bismillah duk girman shi dan ya kadan ya daga shi duk girman aljani ya kaɗan ya buɗe ƙyauren da aka rufe shi da bismillah shi yasa ka hanka sa kadina ko kai wani abu in ka sa in ce bismillah wannan dubarun ka ne kana barci sai shi dan ya ido ka buɗe ya tafi shi amma in kai bismillah Allah ne zai kawo wanda zai gani gidanka amma kar ka ce na dogara ga Allah sai ka bar motsa ka a waje ko ka bar gidanka a buɗe ko na wannan ba shi bane dogaro ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu dogaro ga Allah amma da za a je yaki sai ya sanya riga karfe ya sanya hula kwano sannan kuma ya dauki garkuwa ya rike takobi ina ba zan fahimta bayan ya tara wannan sai ya aje sai daga hannu yace Allahumma nasraka allazi wa'ata ya gama kimtsawa amma ko wannan kimtsin ba shi bane nasara tana wurin wa wurin Allah da ya gama yin hawa na yaki sai ya aje kayan sai daga hannu sai ya ce Allahumma ya Allah nasraka allazi wa atal ya Allah ina roƙonka nasarar da kamar alƙawari ya Allah ya zinke mana kuma aka zo za a yakin farko a musulunci shi ne yakin badar annabi kwana yana addu'a sahabbai an raba su wannan suna gadi wannan suna barci wannan su tashi wannan su yi kaza amma annabi sallallahu alaihi wasallam kwana yayi sallah in ya daga ya tashi ya addu'a har sai da ya kai gari ya waye ga makiya ana kallon su amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya daga hannu yana addu'a har sai da kai wannan mayakin da ya dora kai shi yana faduwa sai na Abubakar ya doka ya dora mai ya ma'aikin Allah wanda kake roka ya ji mahallu shayi shine kakka dogara da karhinka sai a samu wanda ya fi ka karfi kada ka dogara ga wayenka akwai wanda ba za ka gane komai ba kaka dogara da iliminka akwai wanda wallahi kai jahili a wurin su ka ɗauka dokar da danginka akwai wanda danginka bai wuce gida ɗaya a wurinsu amma in ka dogara ga Allah ba wanda yake Allah ma ba da yi shi kuma ko kwana zaka iya addu'a ka gama yin komi da komi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mana duk wanda ya sauka a wani masauki a wani wuri kai ko hotel ka zo a matsayin ka na bawa ka sabka ka gama yin sallolin ka kai komi da komi in zaka kwanta daga cikin addu'o'in ka da zaka sai kace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ina neman tsarin Allah ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku wurin ba da kariya min sharri ma khalaqa daga sharrin dukkanin abin da Allah ta'ala ya halitta wanda yake da sharri annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko bulaguro kake yi kai ko maciji ke da kai a wuri bi iznillahi sai gari ya waye ta waka kariya daga Allah al-akhdh bil asbab ruko da sabab yau shari'a ta yarda da shi amma bayan ka dogara ga Allah ta'ala wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin kisoshi masu ban mamaki akwai wani yaron gidan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi wani kauye bawo Allah nan yana tafiya bai san hanyar ya tsallaka wani kogi yana tsallaka kogi wanda ya kawo shi a jirgin ruwa ya juya shi kuma bai iya ruwa ba ina magana komawa kawai yana tafiya sai ga zaki ya bayyana gani shi yana ganin zakin nan sai faɗi wata kalma malam mai ƙarfin gaske sai ce ana rasulu rasulillahi yake ni dan aike ne daga wurin manzan Allah annabi ne ya aike ni wa yake gaya masa zaki waye zaki shi kuma aikin wa yake aikin Allah zaki ne bai taba shi ba sai ya ci gaba da tafiya shi yana tafiya zaki ne yana bin shi baya yana tafiya zaki yana bin shi baya shi dai bai san hanya ba ba bukatar shi yanzu shi dai a rabu da zaki ba bai sa ashe Allah ne ya kawo mishi wannan zaki dan ya zama to jagora a gare shi yace yana cikin tafiya shi dai bukatar shi kan zakin ne kai ne haji yace sai ga zakin ya zo kusa da shi haka ya goge shi haka in ya mai haka sai ya haka shi so yake yana ko kai zaki ya goge ka baka haka idan zakin ya kada shi na haka sai yana yana tahiya yana tahiya in yana bukatar canza in ya zo wurin shi ya taba shi nan sai ya haka daga ƙarshe ya kama wata hanya sai zakin ya juya sai ya buge shi da wuce shi sai ce fa alimtu annahu yuwaddi'uni sai na gane ban kwana yake mun na kama hanya duk wanda Allah ta'ala ya tsare shi ya tsare wanda kuma Allah ba shi shari'a ya tsare Allah ta'ala ya kare mai tsare da lafiya ana nuna mun lokaci yayi abin da fara da Allah ta'ala ba mun da abin da kuskure Allah ba sake ya kai
Thank you.
hukuncin kama ne?
yadda zai kuma bayani kan yadda za a hukunta wanda ke yi masu zafi na ko kuma an yi koya na hukunci ne a kawai
yawa cewa je mun yi bayani akan wa menene hukuncin masu luwadi su in madugo idan aka kama su wani hukunci gare su da masu luwadi da masu madugo duk hukuncin su da me neman namiji ne me namiji ko mace ta je ta ne ta ne wai dan wanda mace duk hukuncin su da musulunci musulmi sai dai yadda muka ga biya da ni da kai a matsayin mu na talaka ba ma yanke wa kowa hukunci ina ba zan fahimta mai yanke hukunci shine wanda Allah ta'ala ya ba shugabanci sawa'an na anguwa ne ko na gari ko na kasa ko na akwanci haka duk wanda yake yana da dama da zai iya hukuntawa gwalgwadon ikon ka tun da annabi dama ta marra aminkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga banna to ya gyara ta da hannun shi in baya iyawa ya gyara da bakin shi in baya iyawa ya kyamaci abu misali a yaron ka ne ka samu yana shan taba kana dama da zaka miƙe ka bayan ka ja kunnen shi bai yi ba ka dake shi dan ka ne amma idan ka ga dan wani yana shan wiwi sai dai ka ga baban shi amma idan jami'in tsaro ne kai ba kana da dama da zaka iya kama shi hukunta shi amma wanda ba jami'in tsaro ba bai iya hukunta shi ina ba zan fahimta wani ma in ka gan shi mai kafa doka yana saka sai ya zaka yi sai dai ka kyamaci ka kyamaci abu ko magana ba zaka iya ba in dai ba zaka iya samun shi ja a gefe da kai da shi ku iya magana kowa Allah ya yi fattakullah maslubat bismillah cewa wanda yake wanda bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba a cikin sallah ba ya yi sallah ba ba haka magana take ina ba ta fahimta domin an samu mutumin da ya zo yana gama tahiya sai ya sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi sai tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma haza faqad ajiya wannan kam yayi gaugawa annabi ya ce ɗayan ku in yayi tahiya ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu sannan ya yi salati da annabi shi sun mayar ubi ma sha sannan ya roƙi Allah bukatun shi sannan kuma ya sallama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wancan da yi inda a ce da ya tsallake ya manta da salati annabi sallar shi ba ta yi ba da annabi zai kira shi ce sake sallah domin akwai mutumin da ya zo ya sallah irin sallah da wasu ke ran talata ya kare ya zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mai sallama annabi sallallahu alaihi wasallam sai amsa sallama shi bai ki amsa mai sallama ya zo ce assalamu alaikum ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alaikum salam wa rahmatullah sai annabi ce irji fa salli fa innaka lam tusalli je kai sallah domin baka yi sallah ba ya sake dawowa ya irin wannan annabi ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ana uku sai ce wallazi ba asaka bil haqqi nabiyya la usil ghayra na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya kai annabin Allah ne yace ban iya wata sallah da tafi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana muhalli shahidi wancan da annabi ce sake ba wanda ke zo sallar shi sake amma me akan shi kabli zai ina ba dan fahimta kabli ya kamata yi duk wanda ya mance da salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a sallah kafin yayi sallama kabli zai ba wai sallar shi ba ina ba dan fahimta wannan shi zan ce mafi inganci daga cikin maganganun malamai domin akwai masu cewa baya da sallah amma da baya da sallah yanda annabi ya ce ma wancan ya sake sallah shi ma wannan aida ya ce shi ina fata mun fahimta sannan kabri ko ba tana ka mutum a kiyamun laili da kiyamun laili da wannan duka kabri da bakin suka ka mutum zai wallahi ba tambaya ta karshe saboda lokaci yana so zai fara karatu amma ba shawarwari shawara ta farko shine cewa ka nemi karatun nan dan Allah kamar yadda kake yin sallah dan Allah kai nemi karatun nan dan Allah al-ilmu la ya'dilu shay'un liman sahatin yadu ilimi ba abin da ya kai shi daraja a cikin musulunci amma ga wanda yake tutaniye shi saboda matsalar shine cewa idan ka nemi ilimi da wata manufa to matsalar za ta biyo ba shine kamshin aljanna ma ba za ka ji ba haka annabi ce duk wanda ya nemi ilimi wanda ake neman lahira ce dan ya burge wawaye haka annabi ce ko ya yi jayayya da malamai annabi sallallahu alaihi wasallam ce lam yaru ra'ihatul janna kamshin aljanna ma ba zai yi to kamar kai ne kace wani ba ni turare in shawa sai kace ko kamshin shi ba za ka ji akwai magana shawa ba kinaya ce cewa ba zai shiga aljanna da aka ce ta niyyarka ka dauke shi yadda yake kake yin sallah dan Allah kake yin azumi dan Allah ba dan kowa ba to idan kana yi gwalgwadon wahalar da zaka sha gwalgwadon yadda zaka nemi ilimi gwalgwadon ladan da zaka samu a wurin Allah domin duk mutumin da ya nemi ilimi dan Allah kuma ya aiki da ilimin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsayin shi akan sauran mu'minai kamar matsayin annabi ne akan karamin sahabbai haka annabi ce fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adlam haka annabi ce falalan malami mai bautar Allah da kuma wanda ba malami ba mai bautar Allah da ce ka fadli kamar falalan shi shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ala ajnaku akan karami daga cikin wanda ne karami ma da suka ce wanda ya taba ganin annabi so dai kadai domin duk wanda ya gaba da annabi ko da so dai ne sunan shi sahabi kuma kalmar radiyallahu anhu inna ta shafe shi wanda ma ya zauna da annabi ko da bai gan shi ba makahi kenan sai sahabbai shi ma yana da wannan matsayin Allah da haka shawara ta farko shine nemi ilimi dan Allah shi yasa duk wahalar da zaka sha karka damu Allah zai baka lada sannan kuma ka nemi malami ka koya a wurin shi sannan kuma ka sani ba a neman ilimi ba a samun ilimi sai an sha wahala la yustata'u al-ilmu bi rahati al-jasad sannan kuma babban abu shine sai kai nabi sai kai naci sai ka zama wani aljani aljani ka zama ga kwakuri da gaske kake imam shafi ya taɓa ce wannan nasiha da nema a sha abu shida ya ce akhilan talalar ilma illa bi sittati fa umbika an ta'wili ha bi bayani zakai wa hirsin wa jihadi wa bulghatin wa suhbati ustadi wa tuli zamani akhi dan uwana lan talalar ilma za ka saba samun ilma illa bi sittati sai ka hada abu shida fa umbika an ta'wiliha ko an bayani fa umbika an ta'wiliha bi bayani zan ma bayani su dalla dalla ka zakai kai kokarin ka zaman to mutum ne wanda kwakwalwarka tana ja wanda kuma wata falala ce za ta samu wani na adda ce wani abu kafin kai wannan amma fa gwalgwadon lacin ka gwalgwadon yadda Allah ta'ala zai buɗa ma kwakwalwarka sannan kuma da yawaita addu'a rabbi zidni ilma اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما زكائي وحرصي ya zama kana da kwaɗayin abu kana son shi wa jihadi sannan kuma sai kai kubaci dole sai kai kubaci wa bulgatin dole sai an samu guzuri na abin da zaka ci wa suhbati ustadi kuma dole sai ka zauna da malami ba a neman ilimi a cikin littafi zaka kai matsayin da zaka sai littafi ka karanta amma daga fari wani mata ya yake yi ni a garin nan ba ni da malami cewa baka da malami kawai mutum ne ya ce ni ba na bin kowa dan kowa ba ni wannan alfahari duk wanda ya ce ba ya da malami to shi dan ne malami shi haka malami suka ce wasu hukumatu ustadin zama tare da malami sannan wasu da zamani da tsawon lokaci ba a samun ilimi cikin shekara uku ko shekara biyar kai wallahi ko a shekara goma ba a ba a ce maka malam in kaji an ce ma malam kamar mai ido ɗaya ne a garin makani to wannan sai a ce wani amma da in aka haɗu da malamai kai ma ka san ba kowane fari ne kitse ba wani fari ne gobe اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك مرض لا فيها فاتمنى انا باس لا فيها وان استجاب رسول الله كيا في مسلم اجل رسول الله تزوج سام تشكر ايمان ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله